نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام إن حفظ الدماء والأعراض والأموال من الضروريات الخمس التي يجب المحافظة عليها لذلك أكد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بيان حرمتها في حجة الوداع أخرج الشيخان من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في خطبته يوم النحر لمنن في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت فلا يجوز لأي مسلم أن يكون سببا في إراقة الدماء أو إتلاف الأموال أو هتك الأعراض ولا يجوز له أن يعين أو يشترك في حصول هذا فمن الإعانة على ترك الدماء وإتلاف الأموال وهتك الأعراض الدخول والخوض في المظاهرات والتشجيع عليها المظاهرات تنطوي على مقدمات من إثارة الأهداف والتحييز وإشعار الناس بالظلم وهف على المطالبات بالحقوق والحريات وغير ذلك ثم يندفع الناس في الشوارع والميادين في هياج وفوضى وصياح وصف تهكمهم أواطفهم وعقولهم السخيفة ويستغل هذا السراج والمخربون ويقومون بتدمير الممتلكات ونهب المتاجر وإزهاق الأرواح وغرس الشهناء والعقار فالمظاهرات وإن بدأت سلمية فإنها تنتهي غالبا أو تسعة وتسعين في المئة بتدمير الممتلكات وتخريبها ونهب, ونهب المتاجر والأموال وهراك السيارات ويندر جدا أن تبدأ سلمية وتنتهي سلمية ولم يخالطها ما ذكر من المساوي لهذا يجب منعها لأن الحكم للغالب إخوة الإسلام لو حصل ظلم أو أثرة من الحكام فلا تجوز المظاهرة والخروج لقلب الحقوق لأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرشدنا إلى المخرج من هذا كله وفيما أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد أطلعه الله سبحانه وتعالى على ما سيكون في هذه الأمة من دور الأمراء والحكام واستئثارهم بالأموال والمناصب وغير ذلك ولما أخبر أصحابه بهذا الواقع الذي سيكون لا محالة سأله أصحابه الكرام كيف تأمر من أدرك منا ذلك فأجابهم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بما يجنبهم الخوض في الفتن وسفك الدماء فقال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالمظاهرات التي تنتهي بالنتائج المرة عند القيام بطلب الحقوق وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني اللحوق فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالصبر عند وجود الأثر لا بمناهضة الحكام في حال الشدة والقلة إخوة الإسلام إن المظاهرات من أقدر تشريعات اليهود والنصارى فلا يجوز فلا يجوز لمسلم أن يدنس بها إسلامه وقد قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا دور ضب تبيتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن والمظاهرات من سنن اليهود والنصارى التي لا يجوز لمسلم أن يأخذ بها ويتبعه فيها والمظاهرات التي أريد القيام بها في بلادنا يعلم الآكل الفطن أنها لم تكن مقصودة لذاتها بل هي مقصودة لغيرها وإنما أرادوا اتخاذها وسيلة لتنفيذ أغراضهم الخبيثة والواقع يشهد يشهد يشهد بذلك قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر والآكل تكفيه الإشارة آفاني الله وإياكم من كيد الكائدين اللهم أدم الأمن والاستقرار في بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل كيد الكائدين ومكر الماكرين في نحورهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم آمنا في أوطاننا واصرف عنا الشرور كبارها وصغارها ما ظهر منها وما بطن اللهم كن لنا عونا ونصيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله أقول ما تسمعون وأستغفره تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan wannan yan wa musulmi ina yi wa kaina da kuma ku wasiya da mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata umarninsa da kuma nisantar hane-hanensa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiya ga na farko da kuma na ƙarshe da cewa su jinsu ta gawa ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله yan uwan musulmi sanin mu ne cewa kiyaye gina ne da kiyaye mutunci da kiyaye dukiyoyi suna daga cikin manya-manyan abubuwa guda biyar wanda ya wajaba a kula da su a tsare su a ba su muhimmanci wannan ta sa manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya karfafa bayani akan su yayi bayani akan haramcin taba su da ainihin wato yi musu ta'addanci yayi wannan bayani mai tsada a haddinsa ta ban kwana sallallahu alaihi wasallam bukhari da muslim allah ya jinkai a gare su sun fitar da hadisi daga abubakar allah ya kara masa yadda ya ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hudubarsa wunin babbar sallah kuma amina a hajjin bankwana ku duba yadda abubakar radiyallahu anhu ya jero wannan bayanai ya ce manzon allah ya faɗi wannan a cikin hudubarsa ma'ana ba wani ya yi umarni cewa ya faɗa ba shi da kansa ya faɗa alaihi salam sannan yake cewa a wunin babbar sallah dan a san cewa ya san abin da aka yi har ma ga ranar da aka yi wannan abin bai gafala daga haddace ta ba sannan yace kuma amina aka yi wannan ainihin huduba kuma a hajjin ban kwana don ya nuna mana hukunci ne na ƙarshe wanda ba a soke ba daga cikin abubuwan da mazo tsira alaihi salam ya faɗa ya ce lallai tunananku da dukiyoyinku da mutuncinku toke ta alfarmarsu haramun ne a kanku kamar haramcin wannan wuni naku a kuma cikin wannan wata naku a kuma wannan gari naku ma'ana wani babbar sallah in muka duba shine yawmal hajjil akbar sannan watan zulhajji shine cika makon watanni kuma ɗaya daga cikin watanni masu alfarma kuma garin makka ita ce ummul qura manzo alaihi salam yake cewa shin na isar da sako to yan uwan musulmi mu sani cewa baya halatta ga kowane irin musulmi ya zama sababi na zubar da dinane ko lalata dukiyoyi ko kuma keta mutunci baya halatta ga musulmi ya taimaka a cikin wannan aiki ko a yi tarayya da shi a cikin yin wannan aika-aika yana daga cikin taimakawa a wajen zubar da dinane da lalata dukiyoyi da kuma keta mutunci shiga da kuma kutsawa a cikin zanga-zanga irin wadda ake yi a wannan rayuwa tamu da kuma ƙarfafa masu yin wannan mu sani cewa ita zanga-zanga ta tattaru akan abubuwa wanda suke munana na zuga mutane da kufular da su da nuna masu cewa lalle an yi gagarumin zalunci a kansu dole su tashi su nemi haƙoƙinsu su nemi ‘yancinsu an yi musu danniya an yi musu kaza an yi musu kaza lokacin da mutane suka gama zuwa za su danna su ba zama zuwa tituna da waɗansu filaye a cikin hayaniya da iface-iface da ɗaga sauti wanda za a ga cewa hankulansu wanda suke ainihin sama-sama su ne suke riƙe da akalarsu ba wani abu da yake hukunta mutum a wannan lokaci na ƙur'ani ko hadisi ko wata magana ta magabata tunaninsa da karkasarsa da hankalinsa da abin da ya zubo a kai to su ne ainihin suke rike su tiyarinsa kuma suke tura shi duk inda suke so su tura shi sai ya zama daidai wannan lokaci da barayi da 'yan afasa kowa ya rasa sai su ribanci wannan dama su tashi su ci gaba da ainihin gone-gone da rushe-rushe da wawashe shaguna da wuraren saide-saide a wani zubin ma da zubar da ainihin dina ne duk wanda aka gani a kwafɗe wancan a doke wancan wasu masu harfe wancan sannan da ainihin dafa gaba da ƙiyayya ainihin a cikin zukata lokacin da ake faɗin abubuwan da ba lallai su zama haka ba yan uwa musulmi mu sani ita zanga-zanga ko da an ce an soma ta ta ruwan sanyi to mu sani cewa mafi rinjaye ko ka ce casa'in da tara to nan a cikin ɗari to tana cikewa ne da rusa abubuwa da ƙona abubuwa da wawaso akan dukiyoyi ƙona motoci ƙona babura da duk abubuwan da shaidan ainihin ya ra'aita masu yana da wahala kwarai da gaske hatta a kasashen da ake cewa an ci gaba a ce wai an soma zanga-zanga ta ruwan sanyi kuma ta kare ta ruwan sanyi wani abu bai cakudu da ita ba daga cikin abubuwa da muka faɗa munana saboda haka ya zama lallai a hana wannan domin hukunci yana kasancewa ga mafi rinjayen abin da yake kasancewa ma'ana in ma wa'insu ƙasashe na jajaye sun yi zanga-zanga ta kai masu an wanye ta a ruwan sanyi to na tabbatar tun da wannan ƙasar tamu take ne dai ban taɓa ji an ce an yi zanga-zanga an wanye ta lafiya ba a rusa wani wuri ba ba a ƙona wani wuri ba ba a yi sata ba ba a zuga mutane akan abubuwan da ba lallai su zama haka ba zai yi wahala a ce daga alifin ɗinta zuwa yaƙun ɗinta ta ƙarfi a haka. ‘Yan uwa musulmi, ba ma shakku cewa masu mulki na yanzu, kai da ma masu mulki na da sun fi kowa son kansu, sun fi kowa wato ainihin kula da kawunansu, za ka ji cewa waɗansu shirzimatun ƙalilu ne. an yi masu bajaddin abubuwan rayuwarsu wanda yaron da yi na dubunnan ɗaruruwan mutane wanda su ƴan waɗannan mutane da za ka ji an ce an ware masu kaza kaza kuɗin kaza kai za ka yi mamaki a ce wai kuɗin ainihin shan shayi kawai sai ka ji ana maganan miliyoyi na fitar hankali wannan duk wanda ya san rayuwa ta masu mulki ya san wannan zaune take ba wani mutum wanda yake ɗan shekara goma sha biyar wayayye da zai taɓa yadda cewa akwai wani abu mai suna adalci ta fuskar shugabanni a wannan ƙasashen namu ba ma shakkun wannan cewa akwai zalunci baƙin zalunci marashin alƙibla to amma mu sani cewa idan irin wannan zalunci ya kasance da kuma irin wannan son kan ya kasance to mu sani cewa zanga-zanga da fito na fito domin neman haƙƙi bai halatta ba a fage na musulunci da irin wannan yanayi saboda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wanda shine muallimul bashariya alaihi salam ya shiryar da mu zuwa ga mafita daga dukkan irin wannan damuwa bukhari da muslim Allah ya dinkai a gare su sun fitar da hadisi ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa satakunu ba'adi atharatun wa umurun tunkiruna yace wato bayana za ku ga wani irin son kai haka anan manzo Allah bai kawo abin da sigar na kira satakunu ba'adi atharatun son kai na fitar hankali son kai wanda ya wuce ɗabi'a ya wuce miƙaƙƙen tunani ya yarda da shi manzo Allah ce za ku ga wannan kuma za ku ga abubuwa wanda kuke kyama ma'ana ban da malik da suke a kan dukiya da son kai maza Allah ce za ku ga abubuwan da ba fasan wannan Allah cikin ikonsa sai sahabbai suka ce kai fa ta'amuru man adara ka zalika minna ya ma'aikin Allah ya kake umarta wanda ya riski wannan a cikin mu qal sai maza Allah ce tu'adduna al-haqqal ladhi alaykum ku a matsayinku na masu ji da biyayya ku ba da haƙƙin da yake kanku wa tas'aluna Allah alladhi lakum ku kuma sai ku roki Allah haƙƙin ku wanda ba a ba ku ba. kun ga anan sahabbai ne suka yi tambaya a wajen wanda maganar ta fito a bakinsa sallallahu alaihi wasallam saboda haka shine Allah yake nuna mu abin da zai kasance shine Allah yake tsinka yadda abubuwa wanda za a yi tun daga lokacin sa har zuwa ranar tashin alkiyama sai yake faɗa wa sahabbai za a samu zalunci shugabanni da masu mulki da kama karya da son kai ya zama daga su sai dangin matansu sai makusatansu na da kud wannan shine abin da yake rayuwarsu da kuma wato yadda suke keɓance kawunansu da maƙudan dukiyoyi da kuma matsayi kala-kala to manzon Allah Allah ya tsaya da shi wannan kuma ya faɗa masa haɗai yayin da ya faɗa masu wannan abin wanda waƙi'in abu ne wanda ba makawa sai ya faru manzo Allah ba zai faɗi magana ta ki faruwa ba sahabbansa masu daraja sai suka tambaye shi kaifa ta'muru man adraka min azadi ya kake umartan wanda ya riski wannan daga cikin mu manzo alaihi salatu wassalam sai ya amsa masu da abin da zai tseratar da su ya nesanta su daga aukawa a cikin fitintinu da kuma ainihin zubar da dina ne sai ya ce ku ba da haƙƙin da yake kanku ku kuma ku tambayi Allah haƙƙin wanda ba a ba ku a nan manzo alaihi salatu wasalam bai yi umarni cewa a yi zanga-zanga wadda mafi yawan ta take karewa da sakamako mai ɗaci yayin da ake zowa ƙoƙarin wannan neman haƙƙi da manzo alaihi salam ya san idan aka roƙi Allah haƙƙin da aka danne Allah ba zai bayar ba ba zai shi Allah to amma ya san inda bayi za su koma ga Allah wallahi kuma Allah zai ya musu bukata duk wannan surutai da muke a madalis ƙofar gida wurin shan shayi tsine-tsine wallahi da ba wannan muka yi ba jajircewa muka yi a masallatai a makarantu a ɗakunan mu ya Allah ka san cewa mu muka ja layi muka jefa ƙuri'a da daɗi ba daɗi muka zaɓa muka kyautata zato Allah kuma kaga abin da ake mana ya Allah muna roƙo ka ƙwato mana haƙoƙinmu ni na yi kai kai nunu wallahi da yanzu ba wannan mace ake da komai ya kyautatu saboda ai hausawa sun ce da kai da kaya duk mallaka wuya ne duk tafiyarancin mutum zuciyarsa a hannun Allah ce kuma sannan manzo alaihi salam sai ya faɗa wa ainihin wato ansarawa ma'ana mutanen madina ya ce satal ƙauna ba'adi asara za ku ga son kai a bayana fasbiru ku yi haƙuri hatta talƙauni alhau har sai kun haɗu da ni a kan kogina a nan manzo alaihi salam sai ya masu umarni da haƙuri yayin samun kansu a cikin takura da kuma nuna son kai wato ainihin ya zama an ware su bai umarce su da su yi fito na fito su ta da ƙayar baya su yi ainihin zanga-zanga a lokacin da suka samu kansu a cikin tsanani da kuma ƙarancin abin hannu ba kuma wallahi ni na tabbatar inda a ce muna ɗaukar darasi ga abubuwan da suka wuce a shekaru don Allah a cikin zanga-zangar da za ka iya tunawa goma ko ashirin ko talatin wacce ce aka yi ba ta bar baya da kula ba sannan wacce ce aka yi kuma ya zama ta biya bukata zai wahala a cikin goma ka faɗi guda ɗaya tak ka ce ga kaza da ya faru ko dai aka ƙi yin kaza aka yi zanga-zanga aka yi shi ko kuma aka soma abubuwan da ba a so aka yi kuma aka janye wallahi a cikin zanga-zangogi da za ka iya zanawa goma ko ashirin da wahala ka faɗi wasu guda ɗaya ko biyu da kuma za a gaskata ka akan cewa zanga-zanga ta yi magani to ashe ko da kasuwa ce kake yi a matsayinka na mai hankali kaga cewa babu riba to ya kamata ka canza wannan kasuwancin ka koma ga wanda yake mai amfani yan uwa musulmi mu sani cewa zanga-zanga tana daga cikin mafi dattin shari'o'i na yahudawa da nasarawa su ne suka tsara wannan saboda su ba su da linzami ba su da saiti a cikin addininsu to amma mu da allah ya wagata sai ya faɗa mana yadda za mu yi in mun samu kanmu a cikin hali na damuwa yadda za mu yi idan mun samu kanmu a cikin hali na lumana saboda haka mu sani cewa zanga-zanga tana daga cikin mafi dattin shari'ar yahudawa da nasarawa bai kamata ga musulmi ya daudatar da musuluncinsa da wannan aikin nasu ba kuma manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa mana yace la tattabi'unna sanana man kana qablakum yace wallahi sai kun bi hanyoyi da tafarkai na wanda suke kafin ku shibran bi shibrin dira'an bi dira ma'ana duk inda suka daga kafa idan ɗani ɗaya suka yi kuma za ku yi ɗani ɗaya idan suka yi ainihin kamu ɗaya kuma kamu ɗaya za ku yi maza Allah da ya faɗi wannan sai ya ce kai ko da ramin damo suka shiga kuma sai kun shiga ramin damo za ka samu cewa tsukakken rami ne mafi yawa idan damo ya shiga da kansa to ba zai iya kwana ya juyo ba sai dai ya fito da baya baya ma'ana manzo Allah yana nuna cewa duk munin abu duk wahalarsa duk rashin dacewarsa in dai bai hude yayi ko ba nasare to kuma sai kun yi sha'awar yin wannan ga anan kuma tsundum illa man rahimahullah illa man rahimahullah subhanahu wa ta'ala manzo alayhi salam da ya faɗi wannan sai sahabbai suka ce al-yahudu wan nasara ya ma'aikin Allah kana nufin yahudawa da nasarawa qala faman yace to da suwa in ba su ba yan uwa musulmi mu sani cewa zanga zanga a fito ana kone kone ana iface iface mun faɗa sunna ce ta yahudawa da kuma nasarawa wanda baya halatta ga musulmi ya yi riko da wannan kuma ya zamo ya yi musu biyayya a kan wannan musamman mai hankalin da ya kalli zanga-zangar da aka shirya a 'yan tsakanin nan a wannan ƙasar tamu a wannan garuruwan namu duk mai hankali wanda yake faɗakake ba dolo ba ya san ba ita zanga-zangar kankin kanta ake nufi ba akwai abin da ake so a tabbatar a ƙarƙashin gudanar da ita kawai an yi ƙoƙari a yi amfani da wannan zanga-zanga a matsayin gadar da za a taka wani kadarko da za a tsallaka domin biyan waɗannan miyagun buƙatu waɗanda suke ainihin munana kuma su kansu wanda suke ƙoƙarin wannan shirya zanga-zangar suna ganin kamar buƙatunsu za su biya wallahi ina ganin ko dai sun manta tarihin baya ko kuma ba su san abin da yake faruwa a ƙasashe ba ko kuma sun yi tajahuli na tabbatar da cewa duk mutumin da ya san ƙasashen da aka yi irin wannan fito na fito aka yi irin wannan muzahara har ana gani a zahiri bukata ta biya to wallahi daga baya sai da aka kwammace rahimallahu na bashi al'awwal ga dai ƙasar libya nan ga ƙasar sudan lokacin da nake masa sa ƙasar sudan a jaridu da bayanai za ka ga shi ƙasa shugaban ƙasar da aka tafiyar da shi umar albashir ɗan shekara sama da saba'in da biyar yakan ce shi ba shi da ɗa ba shi da jika duk abin da zai yi saboda ƙasarsa zai yi to saboda haka in ma ya tsaci kuɗi ina zai kai su duk da talaucin sudan duk da ƙarancin hanyoyin samun kuɗi amma dai za ka ga ɗan sudan yana rayuwa tsakatsakiya gwargwadon iko ga ruwa wadatacce abinci kadaran kadaran ko dai ba a ce ainihin mai daɗi sosai ba to ba zai zama koma da baya ba bal za ga suna da rayuwar da mu ba ma da ba mu da ita ma misali to amma aka zo aka fake da nuna cewa an takura wa mutane ba walwala ba kaza aka zo aka hamɓare shi ka je ka tambayi ɗan sudan ka yanzu wani hali ake ciki a cikin biranen sudan ruwan sha yana nema ya mutane wahala sannan aka samu tambatattu la'anannu wanda dama yan barandan turawa ne suke faɗin miyagun maganganu suna nuna cewa addinin musulunci shi ke takura musu rayuwa addinin musulunci da shi ne ke hana su sakat yanzu ga sunan wallahi suna fatan ina ma a ce irin yadda lokacin albashir yake shi za su samu ka je ka tambayi wanda suka san libya a da da kuma libya a yau akwai ɗaya daga cikin ɗalibanmu ya yi karatu a can yake ce mana wallahi aminin ƙasar ya kai za ka ga cewa gonakin da bino da inabi da sauransu musamman cikin wata ramadan za ka zo ka samu mai gona yana aiki kawai sai dai ka mai sallama ka tsinki da binon da kake so ka ɗabi inibin da kake so ba zai ce ma dan ba ka je ka yi buɗe baki ko ba lokacin azumi ba kana da wannan gurbin komai kai sai da ya zamo ɗan libya aka gina gidaje gidajen talakawa cewa duk talakawa su zo su shiga tabara ta sa wasu da sun mafi ƙarfin wa'annan gidajen duk ɗan libya talaka ƙarshen duk watan duniya yana da tabbacin shinkafa da filawa madara da waye suka bina ta mutu wani abubuwa suka zo suka yi tsalle suka ce ba sa son wannan mutum sai an canza aka kuma yi canjin yanzu ka je ka tambayi ɗan libya irin halin da yake ciki ba ma wai ya sami abinci ba mutum ma ka kwanta kai bacci lafiyayyen bacci wallahi ya yi wahala a wajen da dama sai da suke mutanen libya to saboda haka mu sani cewa zaman lafiya hausawa suna cewa ya fi zama ɗan sarki wallahi duk abin da allah ya mallaka maka idan ba ka da zaman lafiya ba za ka iya moran wannan ba ballantana kamar yadda na faɗa waɗansu mutane ne bara gurbi suke ƙoƙarin cimma manufofinsu ta ƙoƙarin shi ne irin wannan zanga-zangar suna ganin ta ita ce Allah subhanahu wata'ala zai wato ko kuma su ba ma Allah a gabansu suna ga ta wannan ne buƙatunsu za su biya alhamdulillah yana daga cikin abin da muke gode ma Allah subhanahu wata'ala Allah ya mana ni'imomi masu yawa a ƙasar nan wanda shi kaɗai ya san iyakarsu wallahi yunƙuri na makiyan ƙasar nan na gida da waje wanda aka ya fi shurin masafi a ga an lalata al'amura an tarwatsa amma alhamdulillah sakamakon biyayyar waɗansu bayan Allah na ƙwarai ga Allah da addu'o'insu Allah yana ta rufa mana asiri muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da wannan ni'ima ta sa dan kuwa musulmi ina daddada mana cewa wajibi ne duk abin da zai bayu zuwa ga zubar da jinane ko kuma zuwa ga lalata dukiya don musulmi kirki ya yi nesa da wannan abin da ya fi mun bakin ciki da takaici irin wannan hukuma da muke a masallacin nan da sauran masallatai da wurare da ake darussan addini su irin waɗannan bara gurbin ba ma su so su je su da irin wannan wallahi yanzu akwai wanda in ma zai je sallar juma'a to ba ma zai yarda ya je lokacin da ake ba. dan kada ya ji wani abu da ba haka yake so ba zai bari sai an tada sallah in ya so ya yarda ba ya rasa raka'a daya shikenan shi dai bai ji abu da aka so karatu na talata akwai wanda ya kawo takarda ya tuwo takarda don Allah a yi wa matasa don kunne da nasiha akan munin zanga-zanga amsa da na bayar na ce irin wannan karatun da muke to su masu irin wannan ba sa zuwa irin wannan idan za ka iya faɗa musu ita ko sai mutum ya zo sannan ka faɗa masa to mu sani cewa abubuwa da dama da ake kullowa kidahumanmu da jahilanmu za su karɓi wannan abin hannu biyu ba su san cewa kura ce aka lullube da fatar akuya ba ba su san cewa lauje ne ainihin aka koyi a cikin nafi ba saboda haka wajibi ne mu faɗaku mu san ciwon kanmu mu san menene idan mun yi da za mu samu amfani a duniya da kuma tsira a lahira muna fata Allah subhanahu wataala ba mu lafiya da zama lafiya daga ƙarshe ina ba da shawarwari kamar yadda muka saba zuwa ga shugabanni na farko daga cikin abin da yake sawa wa'annan fitintunu a dunga yin su ba sa karewa shine rashin hukunta wanda suka yi kuwa su yi makarbiya a kan wani abubuwan nan in ba balidancin mutum da dakikancin sa yayi yawa ba to ya sani cewa wasu ne suke zubo wasu wala Allah yadda Allah ya hore mana masu binciken kwakwaf a ƙasar nan wallahi mafi yawansu za su iya zakulowa ko ma sun san masu ilimin matsalar ita ce za ka ga akwai waɗanda sun riga sun tsallake ruwa sun matse wando duk abin da suka yi ba za a iya hukunta su ba wallahi babu inda za a samu zaman lafiya da irin wannan duk mutumin da zai sabbaba a lalata dukiya a zubar da jini to ya kamata na farko wannan mutum a gurfanar da shi gaban kotu kuma a shelanta irin hukuma da horon da aka yi masa wanda zai zamo darasi ga dukkan wanda yake tsaron aikata irin wannan amma da yawa za ka ji abubuwa irin wannan sun faru sai ka ji an sai an kafa kwamitoci sai ka rufe inda kwamitocin da suka yi baka ji aikin kwamitin ba baka ji sakamakon ba baka ji suwaye masu laifin ba baka ji hukuncin da aka yi masu ba ballantana wani ya ɗauki da rashin aiki a kansu saboda haka in dai ana so wannan abubuwa su zama ƙarshe to lallai ne gwamnatoci su dinga ɗaukan mataki na ba sani ba sabo da wanda suke kada irin waɗannan abubuwa kuma a daidai wannan lokaci duk lokacin da irin wannan abubuwa suka faru wanda sun faru kuma an ji rashin daɗi an zubar da jina ne an rasa rayuka an rasa dukiyoyi to abin da ya wadaba a wajen shugabanni idan sun tashi daje da alhini su yi ma dukkan ƙasar gabaki ɗaya ba daidai ba ne irin waɗannan abubuwan su faru wasu ɓangare ko wani ɓangare su ji an ware wani ɓangare da jaje da alhini wala'alla waɗanda ma aka ware da jaje da alhinin su ne ummun a ba'isan abubuwa abinda ya zama adalci da sanin makaman mulki da ƙwarewa da gogewa to duk lokacin da wannan abin ya faru a jajanta ma ƙasar gabaki ɗaya domin ko da bai faru a wani yanki ba to ƙila 'yan wannan yankin sun rasa wani nasu a wani ɓangaren da wannan abin ya faru ko sun rasa wata dukiyar tasu a wannan ɓangaren da wannan abin ya faru hausawa suna cewa sannu ba ta warke ciwo amma tana da daɗi a cikin rai ba daidai ba ne a ce ni da wani abokina ko abokin zamana a ce mu samu matsala iri ɗaya kuma wanda zai zamo cewa muna ganin cewa kamar shi ke kula da rayuwarmu ga baki ɗaya dagora sai in ga yana ma abokina sannu da jaje ni kuma da na fi ganin cewa ni ne nasa ni kuma an yi shafulacin ɓangaro an yi ko in kula wannan ba daidai ba ne kuma ya kamata shugabanninmu su sani musamman wanda suke namu musulmi wallahi tallahi su ne cewa naka ce naka mu ɗin dai da ake gani koma da baya mu ɗin dai da ake gani wulakance mu ne da ƙuri'o'inmu ne duk wani mai matsayi ya kai matsayi a matsayin sa na ɗan arewa inda dan ƙuri'o'in wasu ɓangaren mutum da bai samu kansa inda yake hali yanzu ba sannan mu ɗin dai da ake gani koma da baya mu ne in mutum ya mutu ake sa ran za mai masa addu'a wace Allah ya ji kansa da gafara da rahama ba waɗanda ake gani a matsayin ƴan mowa ba ai waƙi'i yana nuna musu cewa naka sai naka domin ni na tabbatar abinda muke fama da shi na kashe-kashe tsawon lokuta a samu manoma a kashe makiyaya a kashe mutane a gari a kashe tsawon lokacin nan wallahi da wani bangaren ake wannan to da tuni wata magana ce ba wani to amma mu mun saba mu yi haƙuri mu kawwala zuwa ga Allah don shi ne abin da musulunci ya dora mu musulunci bai dora mu dora mu akan tawaye da tarzoma da fito na fito ba ba mu san wannan ba to saboda haka ya kamata shugabannin mu na arewa su gane cewa mu din dai da ba su ɗauka komai ba mu ne nasu su waɗanda ake gani su ne ƴan lallashin to waƙi yana nuna in za ka ɗauki kuɗin ƙasar ka ba su ga baki ɗaya wallahi ba bakin komai kake ba saboda kai ɗin ne ba a so saboda yankin da ka fito ba shi ya kamata mutane su san suwaye na su ko ba komai kamar yadda faɗa duk wani ɗan arewa tun daga shugaban ƙasa zuwa senate rep wallahi da ƙuri'unmu suka kai wannan matsayin inda ba mu jefa masu ba to suna nan kamar sauran mutane suna yawo to ya kamata su yi mana godiya aƙalla kamar yadda na ce ko ba a zo aka yi mana abubuwa na a zo a gani ba to a nuna ana tausayin mu a nuna duk abin da ya shafe mu an ji babu daɗi amma ba daidai ba ne irin wannan abubuwan su faru a kasa jin alhini na gaba ɗaya sai dai alhini na wani ɓangare wanda ba wajibi ne shugabanni su dinga kula da irin wannan abubuwa abu na uku lallai daga cikin abin da zai magance mana wannan matsaloli gwamnatoci su yi kokari su sama wa matasan nan abin yi wallahi duk wanda yake da abin yi ba zai so a fasa kowa yarsa duk wanda yake da abin yi ba zai fita yana kone-kone yana rushe-rushe yana ibace-ibace ba don ba zai so abin da zai cutar da kasuwancinsa ko sana'arsa ba na tabbata za ka ji ana cewa ana ware kuɗaɗe na ayyuka to amma ya kamata su masu ba kuɗaɗen nan su za su kalla shin kuɗaɗen nan suna kaiwa inda aka tura su in kuɗaɗen nan sun kai kuma sun yi tasiri in ba su yi tasiri ba me yasa ba su yi tasirin ba musamman yanzu ka ɗauki matsala ɗaya wallahi na sha faɗa da za a yi mana gatanci duk shekarun nan da za a yi kawai mu a yi mana abu biyu rakin a kyale sauran a tabbatar mana da ilimi da kuma kyakkyawan tsaro wannan biyun ai mana ƙari na uku shine a samu mana wutan lantarki wacce take ba ta ƙarshawa ina tabbatar mana da za a ce an samu makasar nan wutan lantarki dimin da'im duk wannan masu yawon neman sana'a su rasa sai ka neme su ka rasa kamfani nawa ya durkushe a garin nan saboda babu wutan lantarki babu yadda za a yi janaretoci su iya rike kamfanoni saboda tsadar dizal da fetur wutar lantarkin da ita ce mafi arha ita ce kamfani zai yi amfani har yi riba har ma'aikata ya zama ainihin sun mora amma a ce shekara nawa kullum waka wutar lantarki yake ta wani malami ya ce da ake abu tsakanin ƙarya da gaskiya yanzu sai dai tsakanin ƙarya da munafunci wannan shi ne kawai abin da ake haɗa saboda muna fata Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ya Allah shugabannin nan namu Allah ka dawo da hankulansu a jikinsu Allah ka ba su fahimtar ma'anan me ake nufi da shugabanci Allah ka sanya tausayi da gaskiya da adalci da rikon amana a cikin zukatansu Allah ka ba su mashawarta na kwarai wanda za su faɗa masu in kuma sun faɗa masu Allah ya ba su ikon su karba ya Allah ka saita shugabancin wannan ƙasa ta mu shugabannin mu tun daga mataki na ƙasa zuwa na sama Allah ka riko da hannayensu Allah ka ɗora su akan abin da yake daidai wanda zai zama alheri ga ƙasa da kuma 'yan ƙasa ga baki ɗaya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ya Allah ka kare mana bala'o'i manya da ƙanana boyayyu da bayyanannu ya Allah kai ne gatan mu Allah ba za mu iya ba kai ne za ka iya Allah ka yaye mana damuwa musulmin da wannan abu ya rutsa ya rutsa da rayukansu muna fata Allah gafarta musu wanda suka rasa dukiyoyi Allah ya dindinka musu mafi alkhairin abin da suka rasa Allah ka tsare muka ba mu lafiya da zama lafiya ya Allah masu shiryo wannan kitififi da wannan mummunan manufa ya Allah ka mai da sharrinsu a kawunansu Allah ka mai da bala'o'insu a kansu ya Allah ka hana masu zaman lafiya kamar yadda suke hana wa bayi da zaman lafiya ya Allah ka suturce mu da sunarka yin wa daga ƙarshe akwai ɗan uwa malam jibrin baba aja ɗaya daga cikin yawon kwamitin masallaci da mahaifiyarsa ba ta da lafiya yana roƙon yan uwa su yi mata addu'a Allah ya ba lafiya muna mata addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah ya tashi kafaɗinta Abdullahi Koli har yanzu dai yana Abuja asibiti zai nan ma yana shada Allah ya san da buƙatar ta dai yana ganin sauki ya cika bada yawan addu'a muna mata addu'a Allah ya ba ta lafiya ya kare da akwai matashi makwabcina daga cikin ainihin matasan wani yaro Musa wanda ake malakabi da bande Allah subhanahu wa ta'ala ya musu tsoron da shi ne to iyayensa da uwansa suna roƙon mutanen masallaci su masa addu'a muna masa addu'a Allah gafarta masa Allah ya kyauta hukuncin sa Allah ya babu su sa mu kuma Allah mana kyakkyawan karshe dukkan musulmin da suka rasu da wanda muka sani da wanda mu sani ba Allah gafarta musu da yadda ya kuka su dukkan musulmi da suke halin rashin lafiya a gida ko a asibiti Allah ka ba su lafiya ka tashi kafin su dukkan bukatun su ma Allah ka zo su karbe Allah ka biya mana Allah ka yi mana damuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh